إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا يمتنا الشرند بقوي قوة المحرم hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina 1442 wanda ya daidai da shana wanda ya daidai da sha biyar ga watan tara shekara ta 2020 miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin ammar bin yasir da ke cikin wannan unguwa ta hausawar dan fulani a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka littafin alhalal wal haram fil islam wallafar babban malami doktor yusuf al-qardawi rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasinmu na goma a cikin wannan littafi kamar yadda muka saba dan komawa baya kaɗan don mu ɗauko matashiyar karatu karatunmu na ƙarshe mun yi bayani ne akan ƙa'idar nan ta bakwai ƙa'idar da take ta attahayul alal haram haramun duk wata dabara da mutum zai yi don ya aikata haram to ita kanta wannan dabara haramun ce kamar yadda muka karanta misalai da yawa wa'yanda duk dabaru ne da ainihin wato mutane suke da shi domin in allah ta'ala ya haramta abu to wani imaninsa ya kai yadda in an haramta kawai zai guji abun ya kuma haƙura da wannan abin wani kuma shaidansu ya dinga raya masa ya dinga ƙawata masa yin wannan abin to ba zai iya fito ya fito ƙarare ya fito na fito da ainihin dokar Allah ba amma sai ya bi wasu hanyoyi na rara gefe wajen aikata wannan haramun ɗin malam ya ba mu misalai da yawa akan irin a wannan kamar irin dabarun da yahudawa suka dinga yi Allah maɗaukakin sarki ya haramta musu yin su ranar asabar to sai ya zamana ba za su je su ɗin ranar asabar ba amma tun ranar juma'a za su yi wata dabara za su je su tona rami don ya zama to ranar asabar kifaye su dinga shiga suna faɗawa wannan ramukan a gefen ainihin wato manya-manyan tekunan da suke so da haka sai ya zamana ranar lahadi da sun je kawai sawa za su dinga tsamowa kaga ba su yi su ranar ainihin asabar ɗin ba amma sun yi wata dabara da za ta sauƙaƙa musu samun kifi cikin sauƙi ranar lahadi to kaga wannan yana daga cikin ainihin wato dabaru wanda baya halatta addinin musulunci idan ya haramta abu to ya haramta shi gaba daya canzawa abun suna ko canza masa kamanni baya dauke shi daga ainihin hukuncinsa an fahimta ko don mun karanta misalai ainihin akan wannan inda malai babban misalan wasu abubuwa da ake yi kaman abubuwan sha na maye kaji an sassa musu wani suna ba za a kira su da kayan maye ba ba za a kirawo su da giya ba sai a sa musu wani suna wanda sai ka ɗauka ba ita ainihin giyar da aka haramta sha ba ce kamar yadda ainihin wato riba sai a ce mata fa'ida ko da turanci a ce interest maimakon a ce maka riba sai a ce interest ko a ce maka fa'ida sun zubi da ka wannan sai ka dinga ganin kamar ba ainihin ribar da aka haramta ba ce to duk ire-iren waɗannan ainihin wato hikimomi da waɗannan dabaru ɗin da mutum zai yi domin ya aikata ainihin haramun to su kansu waɗannan hanyoyin da waɗannan ainihin wato hikimomin su kansu haramun ne sannan mun karanta ƙa'ida ta takwas ƙa'idar da take cewa kyakkyawan niyya fa ba ta mai da haram ta zama halal mutum ba zai je ya fashi da makami ko ya yi ainihin wato a, garkuwa ko mutum ya dinga sai da kayan maye ko mace ta je ta yi zina ko mutum ya shiga siyasa ya ɗebi kuɗin al'umma ya zo ya dinga gina masallatai yana ainihin wato tallafawa gajiyayyu da marayu a yi magana ya ce shi dama abin da ya sa ya shiga siyasa don ya samu kuɗi ya sato kuɗi a cikin gwamnati ya zo ya dinga taimakawa al'umma wannan kaga in ka kalli niyyarsa za ka ce niyyarsa mai kyau ce domin yana so ya taimakawa al'umma amma ta wace hanya ta hanyar kuɗin haram to wannan musulunci ba zai halatta wannan kuɗin ba haka wanda zai sayar da kayan maye ya ce ai da shi yake taimakawa babansa ya biya kudin haya da shi yake biya wa kannansa kudin makaranta da shi yake taimakawa ainihin wato mutanen gidansu da wannan kudin kayan maye din ko yake taimakawa marayun unguwarsu wannan kyakkyawan kudirin bai mai da kayan maye da cinikinsu da hada-hadarsu ta zama halal ba kamar yadda za ka iya samun wata ka ganta tana yin zina ta ce larura ce dole ce ta sa ta take yin zinan nan dan da zinan nan take zuwa ta samu abinci ta ci ta ciyar da ainihin wato mutanen gidansu ko iyayenta wannan kyakkyawan niyyar tata ta san ta taimakawa iyayenta da fitar da su daga yanayin da suke ciki wannan bai mai da zina ta zama halal ba shine ma'ana anniyatul hasana la tuharriru la tubarriru haram wai kyakkyawan niyya mutum ya ce bari ya je ya fashi da makami ko ya je wata sana'a wadda take haramtacciya domin ya zo ya gina masallaci ko don ya je ya aikin maka ya je aikin haji wannan duk kyakkyawan niyyar tasa ba za ta halatta wannan aikin da ya yi na taɓar gaza na haram ba ina ganin mun karanta wannan ka'idar kaɗan daga ciki lokaci ainihin wato ya cin mana da haka za mu tashi akan ammal haram قال المؤلف رحمه الله تعالى يتي أما الحرام فهو حرام إتا حرام حرام تي مهما حسنت نية فاعل ديان دا كاو نير وند يا أيكتاتا يكي duk irin kyakkyawan niyyar wanda ya aikata haram sunan haram haram ba a canza wa tuwo suna duk irin kyakkyawan niyya da mai aikata haram yake da ita to haram sunanta haram shi yasa mala yace mahama hasunat niyyatu fa'ili duk yanda kyawun niyyar wanda ya aikata haram take to wannan kyakkyawan niyyar baya sa wannan haram din ta canza suna sunanta haram wa sharafu qasdi duk yanda daukakar manufarsa take yana da kyakkyawar manufa in ya zauna ya yi maka bayanin manufar da ta sa ya shiga sana'ar da yake yi in ya zauna yana karanta maka manufar da ta sa ya shiga siyasa ko manufar da ta sa yake ta'ammuli da kayan ma yake sai da su ko manufar da ta sa yake yin duk wata sana'a haramtacciya a shari'a ko manufar da ta sa yake yin duk wani abu na haram in ka saurare shi sai ka ji manufar mai kyau ce in ka saurare shi sai ka ji niyyar mai kyau ce to wai haram sunanta haram komai kyawun niyyar wanda ya aikata ta komai ɗaukakar manufar wanda ya aikata ta wa mahama kana hadufuhu nabilan diyan da hadafinsa da manufarsa ta zama kyakkyawa wannan haram ɗin sunanta haram kawai gara mutum ya nemi hanya ta halal in yana so ya taimaka wa al'umma in yana so ya taimaka wa iyayensa in yana so ya taimaki iyalansa ya taimaki mutanen unguwarsu ya taimaka wa marayu yana so ya gina masallaci yana so ya gina makaranta ya gina bohol yana so ya taimaka wa marasa ƙarfi to ya nemi sana'a ta halal ya yi allah maɗaukakin sarki zai taimake shi ya ɗaukake shi akan wannan kuma ya taimaka kamar yadda kyakkyawan niyyar don haka wannan shine kawai abin da musulunci yake so amma mutum ba zai rungumo shirme ya kawo ainihin wato ya rungumo haramun zunzurutu ana kallanta ya ce to ai yana taimaka mutane ai duk shekara sai ya kai mutum ɗari maka da kuɗin jama'a yana siya wa mutane gidajen da ya siya ya ba wa mutane ba adadi abdamunan nan gidajen da suka rushe ya taimaka wa mutane wajen ba su bulan siminti da siminti da kwano bai san adadi ba amma asalin sos ɗin kuɗin na haram to Allah baya buƙatar wannan aikin na fata an gane wala yardal islamu abadan musulunci ba zai taba yarda ba har abada an yuttakhazal haram a riki haram wasilatan ta zama tsani ila gayatin mahamuda zuwa ga wata manufa mai kyau musulunci bai yadda ba musulunci da ɗai abadan ba zai taɓa yadda a riƙi haram ƙarara an san wannan haram ce mutum ya taka doron bayan haram ya hau kwaltar haram saboda yana so ya je masallaci na ba ta gane li'annal islama domin shi musulunci ya harusu ko da yaushe yana kwaɗayi ala sharafil gaya akan ɗaukakar manufa manufarka ta zama maɗaukaciya ce in aka saurare ka aji manufarka mai kyau ce wa ɗuhuril wasila sannan da tsarkin hanyar da kake so ka bi domin cimma wannan manufar wannan shi ne abinda musulunci ke kwadaitar da mu ka ji an yi magana game da falalar gina masallaci to yi kasuwanci ka yi kwadago ka samu kuɗi ka sai fili kai maka gina masallaci kenan wannan shi ne musulunci yake so manufar ka gina masallaci sai ka bi kyakkyawar hanya ta halal ka samu kuɗi ka zo ka gina masallaci kai ma dalla da wannan kudirin naka amma saboda kwaɗayinka da ka gina masallaci kana so Allah ya gina maka masallaci a gidan aljanna sai ka ce bari ka sato kuɗi ko ka samo kuɗin haram ka zo ka gina masallaci kayya ka faɗi ba nauyi ina fata an fahimta shine ma'ana musulunci so yake gaba ɗaya abubuwan guda biyu su zama kyawawa manufar ta zama maɗaukakiya hanyar da za a bi wajen cimma wannan manufar ita ma ta zamanto tsarkakakkiya ce ba za ka zo saboda kana so ka zama shugaba kana so ka zama gwamna ko ka zama shugaban kasa ko ka zama ciyaman saboda ka taimaka wa al'umma sannan ka zo kai wa mutane magudi ba ka bi hanyar murdiya ka ce kai ko ta wace irin hanya za ka iya yin tsafi za ka iya yin kisan kai za ka iya sayawa matasa kayan maye ka ba su su sha manufarka kawai ka samu kujerar don kana da kyakkyawan niyya in ka hau kujerar so kake ka kawo gyara amma sai da ka sa 'ya'yan mutane suka zama 'yan kwaya sai da aka kashe aka sassaru wasu mutanen sai da aka je wajen bokaye aka yi tsafe-tsafe diddan a cimma samun kujera kai Allah wajen wannan kujera kar ka ɗauka kyakkyawan manufarka ta in ka hau shugaban adalci za ka yi sauƙaƙa wa talakawa za ka yi shimfiɗa rayuwa mai kyau za ka yi kar ka ɗauka wannan kyakkyawan manufar za ta samu karɓuwa tun da hanyar da ka bi wajen cimma manufar ba mai kyau ba ce kai Allah ya sa kuna fahimtar karatun nan wala ta ƙirru shari'atu shari'ar musulunci ba za ta taɓa tabbata ba bi halin a kowane hali mabda al-ghaya tubarrirul wasila a ƙarƙashin ƙa'idar algayatu tuharrirul wasila musulunci shari'ar musulunci ba ta tabbata akan wannan ƙa'idar algayatu tubarrirul wasila wata ƙa'ida ce da malamai suka suka faɗa algaya manufa wai tunda kana da manufa kana da target kana da kyakkyawan aims and objectives to wannan manufar taka kyakkyawa ya halatta ka buge wannan ka take wannan ka kwace haƙƙin wannan don ka cimma wannan manufar wannan ka'idar musulunci wannan ka'idar musulunci bai yarda da ita ba ka'idar algayatu manufar da kake hari ka cimma to barrirul wasila ta halatta maka bin kowace irin hanya musulunci bai yarda da wannan ba ka'ida ce a inda su haka suke in yana son abu to zai iya bin kowace irin hanya ta ba daidai ba don ya samu wannan abu na fata an gane yana so ya yi aure to zai iya bin kowace irin hanya ta haramun don ya samu damar auren wannan matar yana so ya samu kuɗi zai iya bin kowace irin hanya don ya samu wannan kuɗin shi ba damuwarsa ba ce hanyar kuɗin yake kallo ba damuwarsa ba ce hanyar da ya bi mulkin yake kallo na fata an gane algaya tubarrirul wasila ba damuwarsa ba ce hanyar da zai bi wajen cin jaraba ba ruwansa zai iya yin malpractice manufarsa shine ya fita da kyakkyawan sakamako ya samu jami'a da haka ya yarda da dukkan wani su'u tasarrufi fil imtihan shine examination malpractice an fahimta zai kawai ta kowace irin hanya ya zo da wannan olabin ɗin ya ci ingilish da ma ko ta wace irin hanya wannan shi ba wannan hanyar da ya bi wajen cin jarabawar ba ita yake kallo ba admission ɗin da zai samu kawai yake kallo da haka zai iya bin kowace irin hanya ya ba da kuɗi ya yi kaza ya yi kaza don me don ya cimma burinsa shine algaya tubarridul wasira shari'ar musulunci ba ta tabbata akan wannan ka'idar abu na biyu sai ce ga wata ka'ida wato ita algaya tubarrirul wasila shine the end justifies the means musulunci bai da wannan an fahimta ko the end karshen kawai justify the means shine algaya tubarrul wasila shi kawai karshen wannan hanyar da ya bi wajen zuwa saman benan nan shi ba ruwansa ta wace irin ta kwatami ya bi ta sokawai ya fada ya tattake kayan mutane akan hanya ya bubbuge wasu ya taka masu rauni duk bai damu da wannan ba ya dai ganshi a sama kawai shine manufarsa to musulunci bai yarda da wannan ba aw mabda ko kuma ka'idar al-wusul ila al-haq bil khawdi fil kathir min al-batil ga wata ka'ida ta cewa you are right even through wrongdoing alwusul ilal haq kawai ka isa ilal haƙi zuwa gaskiya amma kana so ka kai zuwa ga gaskiyan nan amma bil khawdi ta hanyar kutsawa fil kathiri min al batil a cikin barna mai yawa manufarka gaskiya amma ba za ka kai ga gaskiyar ba sai da ka kutsa cikin barna mai yawa wannan ka'idar ita ba musulunci bai yarda da ita ba abinda musulunci ya yarda da shi shine bal ya ce bari tujibu musulunci yana wajabta alwusula ilal haq isa zuwa ga gaskiya an dariqil haq wahada ta hanyar gaskiya ita kadai ka gane abinda gaskiya bai baka ba rashin gaskiya ba zai baka ba idan Allah ta'ala ya kaddara zaka samu dubu ɗaya yau zaka samu ba wani sai ya ga jan haƙuri sai ya ga wani ya yadda dubu ɗayansa ko ya ga wani ya ɗan yi wa sarere da dubu ɗayansa sai ya ɗauce kash da ya yi haƙuri a cikin ƙudurar Allah Allah ya rubuta yauwa na zai samu dubu ɗaya ta halal kila saboda saurin da yake na dubu ɗayan ta shigo maimakon ya haƙuri yana da abin da zai siya na dubu ɗaya kuma Allah ya alƙawarin zai ba shi dubu ɗayan kuma ta kyakkyawar hanyar da zai ci dubu ɗayansa halak malak amma sai ga dubu ɗayan wani sai ya sace sai je ya biya wannan buƙatar na fata an gane a ƙa'ida da ya yi haƙuri zai samu da aka karka ɗauka cewa ai al'amuran sun lalace yanzu aka ce za a gaskiya wallahi kaza kaza kaza kaza ba gaskiya bane Allah bai taba goyen bayan rashin gaskiya ba ubangiji subhanahu wata'ala bai taba goyen bayan makanyaci ba da aka karka ɗauki wannan guguwar da rudu irin na shedan tsarkake zuciyarka tsarkake manufarka tsarkake hanyar da kake so ka bi don cimma manufarka ko siyasar nan da kake kallo zaka shiga kaka ce ai ita siyasa sai da munafurci sai sai da yan jagaliya sai da kaza sai da kaza sai an dan kauce sai ai waye gaya ma Allah ta'ala da kansa ce qulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha ka ce wai magudi da iya manuba shi ke sa ka zama shugaba ai ka fada a tauhidi ashe ba Allah bane yake bayarwa shi yasa ga wani ya bi gaskiya ya yi riko da gaskiya yana da manufa mai kyau ya bi kuma hanya mai kyau amma Allah ya taɗe shi sai kuma ga wani ba shi da manufa mai kyau ya bi mummunar hanya sai Allah ya taimake shi an gaya ma haka ka'idar Allah take don haka alwusulu ilal haq isa da saduwa izuwa ga gaskiya bil amma ta hanyar kutsawa fil kathiri min al batil a cikin barna mai yawa wannan ka'idar musulunci bai amince da ita ba mai musulunci ya yarda da shi tujibul wusula ila al haq musulunci ya wajabta ka sadu zuwa ga gaskiya an dariqil haqqi wahdahu amma ta hanyar bin gaskiyar ta tafarkin gaskiya shi kadai faman jama'a malam zai ba mu misali sai ce faman jama'a malan min riban wanda ya tara dukiya ta hanyar riba kudinsa kawai ya ɗiba da yawa ya kai banki ya ta- ya ajiye ya manta da su saboda interest ya samu riba ko kuma basussuka yake ba mutane da ruwa ya baka bashi ya baka dubu goma ya kawo mar dubu goma sha ɗaya ya baka miliyan ɗaya ka bashi miliyan ɗaya da dubu ɗari haka yake yi bashi yake yi da ruwa transaction yake ta yi na kasuwanci sai ya tara dukiya ta hanyar riba au suhutin ko ta hanyar cin hanci da rashawa ya tara kuɗi ta hanyar cin hanci da rashawa a matsayinsa na shugaba a matsayinsa na wani darakta ta wani ma'aikata a matsayinsa na minista a matsayinsa na ɗan majalisa a matsayinsa na koma wane ne sai ya tara dukiya ta hanyar cin hanci da rashawa aula hawin haramin ko kuma ya tara dukiya ta hanyar wasanni irin na haram za a ga akwai games da ake yi da yawa wanda sun zama kamar caca kudi ake samu da su sai mutum ya bi irin wannan hanyoyin ya buga wani game ana yin wannan game din sai ga wasu miliyoyin kudi sun shigo auki marin ko kuma caca akwai caca ta zamani yanzu nan sai ku ga mutum yana tabbata ka da kuɗi an fahimta ko kuma 'yan yahudin nan yanzu nan sai ga mutum da manya-manyan motoci da gine-gine da kuɗaɗe yana ta abin nan ya tara kuɗi ta irin wannan hanyar aw ayya amalin mahzurin ko kuma ya tara kuɗinsa ta kowane irin aiki na haram liyabniya bihi masjidan don ya gina masallatai da wannan kudin au yuqimu mashru'an khairiyya ko don ya assasa wani foundation wata cibiya ta alheri charitable foundation shine ake nufi da mashru'an khairiyya charitable foundation na fatan gane manufarsa kenan shi yana so ya ga ya gina al'umma ya taimaka ya taso da tausayi da jin kai amma kash niyarsa mai kyau ce amma sai ya bi hanyar da ba mai kyau ba ya tara kuɗi don ya gina masallaci ko ya tara kuɗi don ya kafa wata cibiya ta alheri au au ko kuma ko kuma malam kamar ya bada hanyoyin da yawa ko dai don ya gina masallaci ko don ya gina rijiyar burtsatse ko don ya gina makarantu ko don ya ɗauki nauyin marayu ko don ya taimaka wa gajiyayyu shine au au au ɗin duk za ka iya kawo duk abin da za ka kawo amma fa dukiyar ya tara ta ne ta hanyar haram lam yashfa lahu nabulu maqasidihi wai nabulu maqasidihi kyakkyawan manufarsa lam yashfa lahu ba za ta cece shi ba a ce misali in aka zo aka dinga lissafa masallacin da ya gina na birni da ƙauyuka da guraren da aka musulantar da maguza da an zo an gaya masa zai ce a je a samu guri ya saki kuɗi a gina amma kash dukiyar ta haramun ce in ana son wata gagarumar gidauniya a unguwa ko a gari ko wata cibiya ake so a gina to ire-iren su ake gayyatowa a yi lancin su zo su zuba kuɗaɗe masu nauyi amma fa kudin na haram ne to wai kyakkyawan manufar da yake da ita ta irin wayannan ayyuka na alkhairi wanda wannan ta sa ya tara dukiyar ta haramtacciyar hanya wai wannan kyakkyawan manufar ba za ta yi belinsa ba a wajen Allah ba za ta cece shi ba fayarfa wa anhu wizral haram wannan kyakkyawan manufar ba za ta ɗauke masa laifin haramun ɗin ba fa innal harama fil islam domin haram a musulunci la tu'athiru fihi al maqasid wan niyyat manufofi kyawawa da niyoyi masu kyau ba sa tasiri cikin haram a musulunci ba wani tasiri da za su yi maka kyakkyawar manufarka kyakkyawar niyyarka wannan ba za ta yi tasiri ba wajen yin amfani da kuɗin haram a musulunci هذا ما علمه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم yace wannan shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karantar da mu hina qala lokacin da manzon Allah yace inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba lalle ka sani Allah madaukakin sarki tsarkakakke ne baya karba sai ta halal baya karɓar duk wani aiki da aka yi da dukiya sai ta halal Allah baya karɓa sai dukiya mai tsarki wa inna Allah amara almu'minin kuma lallai Allah ta'ala ya umarci mu'minai bima amara bihil mursalin da irin umarnin da yayi wa manzanni da shi faqal Allah ta'ala ce ya ayyuhar rusulu ya ku manzanni kulu minat tayyibat idan za ku ci ku ci daga halal wa amalu saliha ku yi kyakkyawan aiki da dukiya ta halal inni Allah ya ce haƙiƙa ni bima ta'amaluna dangane da abin da kuke aikatawa alim masani ne ta wace irin dukiya ta wace irin hanya ka tara dukiyarka ba wanda ya sanya ka samu dukiyarka Allah ya sani ta hanyar magudi ta hanyar manuba ta hanyar hayaki halayyaki ko ta wace irin hanya ka kaddara al'ummar da kake rayuwa su dai sun ga kana ta yin ayyukan alkhairi suna ta shi maka albarka ba su san yaya ka samo dukiyarka ba Allah ya sani wa qal ubangiji ta'ala ya kuma cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani ku yi koyi da irin umarnin da aka yi wa manzanni mana na cin halal da ciyar da halal sai Allah ta'ala ya ce kulu min tsayyibati ma razaqnakum ku ci daga daɗaɗa tsarkaka halattacciyar dukiyar da muka azurta ku da ita kuma a baya mun karanta halal ta fi haram yawa abubuwan da Allah ya halatta wa bayansa a kowane fage na rayuwa ya fi waɗanda ya haramta wa bayansa domin Allah ba ƙuntata mana yake so ba yalwata mana yake so hanyoyin samu na halal sun ninka sun ruɓanya hanyoyin samu na haram kuma sun fi sauƙi inda matsala take kawai shaidan shine wanda yake kawata maka halal haram ɗin ya kuma sauƙaƙe maka hanyoyin bi a same ta mafhum thumma zakara rajul sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci labarin wani mutum ku saurari wannan hadisin da kyau yutilu safara yayi doguwar tafiya ash'asa gashinsa ya dudunkule ko samun dama kom ya taje kansa baya bai samu dama yi ba agbara ya yi fitu-fitu da ƙura sa'iyan lilhaj yana mai tafiya tafiya irin ta wancan lokacin domin ya je aikin haji awul umra ko kuma tafiyan nan da ya yi doguwar tafiya ce ga wahala irin ta tafiya kansa ya yi ya dudunkule saboda yanayin tafiyar musamman ka auna tafiya maka irin ta da a ƙasa jikinsa ya yi fitu-fitu da ƙura saboda nisan tafiyarsa kuma tafiyar nan da yayo ba kasuwanci ya tafi ba ba neman kuɗi ya tafi ba ya taho ne don ya aikin haji awul umra ko kuma tahowa ya yi ɗakin Allah domin ya yi umra wa nahawihi ma da makamantan irinsu ya muddu ya daihi ila sama wannan bawan Allah kuma ya daga hannunsa zuwa sama ya rab ya rab yana ta roƙon Allah ka duba kyakkyawan manufarsa wannan wahala fa da yake ta shafa ya yi ta ne dan ya je aikin haji ko umra dan ya je aikin alkhairi sannan ya ji cewa ai matafi ana amsa addu'arsa kuma Allah yana amsa addu'ar mutumin da yake cikin tsananin bukata yana cikin tsananin bukata gashi kuma matafi ya ɗaga hannunsa yana ya ubangiji ya ubangiji yana neman ɗauki da tallafi da agaji da taimakon ubangiji kash wa matsa'amuhu haram sai dai inda aka samu matsala abincin da yake ci na haram wa mashrabuhu haram abin duk da kaga ya sha na haram wa malbasuhu haram tufafin duk da kaga ya sa duk shaddar da kaga ya sa ko duk ainihin wato yadin da kaga ya sa ko dukkan wani ainihin wata hula da kaga ya sa ko agogon da kaga ya sa ko takalman da ya sa na haram sannan wabuziya bil haram kuma an ciyar da shi haram tun yana karami da ya zo shi ma sai ya dora tun yana karami babansa hanyar da ya dinga bi wajen samo abin ciyar da iyalan ta haram ce bayan ya ginu ya tashi ya taso da cin haram a cikin haram ya girma shi ma kuma sai ya dora daga nan sai ya zama sana'arsa da yake samun kuɗi ya ci abinci ya sha abin sha ya ɗinka sutura ta haramci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa'anna yustajabu la ka gaya mun ta yaya za a amsa addu'arsa fa'anna yaya kake tsammanin a amsa addu'ar wannan mutumin da gaba ɗaya rayuwarsa ta ginu da haram wannan hadisin sai yake nuna ashe ko addu'a Allah ta'ala baya karɓar addu'ar wanda yake cin haram addu'a da kake kallo in dai kana cin haram to Allah ta'ala baya amsa addu'a ka wannan shine koyarwar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa al'ummarsa su ci halal su guji haram wa yaqul wannan hadisin da muka karanta imam muslim ya ruwaito cikin zaka hadisi na 1150 hadisin abi huraira wa yaqul man jama'a malan min haram manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya tara dukiya haram thumma tasaddaqa bihi sannan ya dinga sadaka da wannan dukiya haram din lam yakul lahu fihi ajr ba shi da lada ko nasisun kwabo a ciki kar ya ɗauka ya birge Allah ba a birge Allah da dukiya haram duk wanda ya tara dukiya kasuwanci ya yi aikin gwamnati ya yi ta kowace siyasa ce ta kowace irin hanya ya tara dukiya ta haram ya dinga sadaka da wannan dukiyar ba shi da lada ko na sisin kwabo wa kana isruhu alai kuma nauyin da ya ɗauka yana nan a kansa kai ya ɗauka don ya gina masallaci don ya yi kaza don ya yi kaza wannan zai cece shi a wajen Allah laifin da nauyin tara dukiya ta haram tun daga kwandala har zuwa miliyan dubu Allah ta'ala sai ya mai hisabi a kai laifinsa yana kai wannan ibn khuzaima ya ruwaito wannan hadisi na 2471 ibn hibban hadisi na 3216 abu abdullahi al-hakimun ne saburi shi ma ya rawaito wannan hadisin hadisi na 1440 salasatuhum duk waɗannan malaman sun rawaito wannan hadisin ne fi zaka a cikin kitabu zaka a littafin so hadisin abi huraira malam shu'aibul arnaut yace isnaduhu hakan isnadin wannan hadisin yana da kyau wa hassanahu al-albani fi sahih at-targhib wa tarhib wato Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya inganta wannan hadisin a cikin Sahihu Targhib wa Tarhib hadisi na 1719 ko da yake da'afahu ya raunana shi fi Gayatul Maram a cikin littafin Gayatul Maram ta'aliki da yawa wannan littafin na Al-Halal wal Haram hadisi na ainihin wato 18 wa yaqulu ibn Mas'ud Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda yana cewa la yaksibu abdun malan haraman bawa ba zai taɓa samun dukiya ta haramun ba fa ya tasaddaku bihi yayi sadaka da wannan dukiyar ta haram fa yuqbala min a karban masa Allah baya haka mutum in ji Abdullahi dan Mas'ud mutum bawa ba zai taɓa samun dukiya ta haram ba kuma yayi sadaka da wannan dukiyar ta haram kuma Allah ya karba wala yunfiqu min ba zai taba kashe wannan dukiyar ba fa yubaraku lahu fiha kuma Allah ya sa albarka a cikin abin da ya kashe dukiyar a kansa ma'ana Allah ba zai karba ba in sadaka yayi sannan duk abin da yayi da dukiyar Allah zai zara albarka a ciki in ya sayo mota da dukiyar haram ba albarka Allah zai cire albarka a ciki in ya gina gida na haram ba albarka a cikin gidan Allah zai zare in ya auri mata da dukiya haram Allah ba zai sa albarka a cikin auren in ya dinka riga ta haram Allah ba zai sa albarka a cikin kayan da ya dinka ba in ji Abdullahi dan Mas'ud wala yatrukuhu khalfa zahri illa kana zaduhu ila an-nar wala yatrukuhu kuma ba zai bar wannan dukiyar khalfa zahrihi a bayansa ba ma'ana ba zai mutu ya bar irin wannan ƙazantar dukiyar da ya tara ta haram ba illa kana zaduhu ilan nar sai ta zama maguzurinsa zuwa wuta inna Allah ta'ala billahi dan mas'ud ya ci gaba da bayanin cewa lalle ubangiji ta'ala la yamhu sayyi'a bisayyi la yamhu sayyi'a bisayyi Allah baya goge laifi da laifi baya kankare zunubi da kuma wani zunubin walakin sai dai abinda Allah yake yi yamhu sayyi'a yana goge mummunan aiki bil hasan da mai kyau innal khabitha shi ko kazanta ita kazanta la yamhul khabitha ba ta goge kazanta kwatani ya zuban maka sai ka ɗebo kwatami ka wanke kwata kashi ne ya zuban ma sai kuma ka ɗebo wani ruwan kashin kake wanke zai wanku kaga kayi da bankwalo abinda abdullahi dan mas'ud ya fara kenan wannan asar ɗin imamu ahmad ya ruwaito shi hadisi mai lamba ta 3672 al-bazzar a cikin mujalladi na biyar hadisi na 392 fi musnadaihi ma duk sun ruwaito wannan hadisin a cikin musnad ɗinsu wal baihaqi fi sha'bul iman imam al baihaqi shi ma a cikin sha'bul iman mujalladi na hudu shafi na 395 ya ruwaito wannan hadisin marfu'an hadisi ne marfu'i an ibn mas'ud daga abdullahi dan mas'ud wa sahaha al uqayli fi du'afa sannan al uqayli ya inganta wannan hadisin a cikin ad du'afa hadisi na 732 wa dara qutni fil ilal haka imamu dara kutani a cikin al'ilal hadisi na 860 wa abdul haq fil ahkami shar'iyya al-kubra mujalladi na uku shafi na 304 al-mawquf hadisi ne mawqufi kama sahahul albani kamar yadda shek nasiruddin al-albani ya inganta wannan hadisin fi sahihil adab al-mufrad a cikin sahihul adab al-mufrad mawqufan amma magana ce ta abdullahi dan mas'ud ainihin wato mawqufi a shafi na 200 da, da, da tara da kuma ainihin wato ɗari biyu da saba'in da biyar wa ƙala fi hukumin marfo ya ce ko da yake hadisin mawkufi ne maganar abdullahi ɗan mas'ud ce amma hadisin yana da hukuncin hadisi marfu'i domin maganganun da abdullahi ɗan mas'ud ya faɗa a cikin hadisin maganganu ne da ijtihadi ba zai shiga cikinsu ba kamar yadda ka'idar malaman hadisi take wa da'afahu fi gayatul maram amma shek nasiruddin albani ya raunana wannan hadisin a cikin littafin gayatul maram ولهذا اقتصرنا في الاصل على نسبته لابن مسعود dan haka muka takaito akan wato a asali danganta wannan magana zuwa ga Abdullahi dan Mas'ud Allah madaukakin sarki ya samu dace ƙa'ida ta tara ittiqa'u shubuhati khashyata alwuqu'i fil haram wannan shine ka'idar musulunci ga wata ka'ida ta musulunci ka'ida ta tara ittiqa'u shubuhati taka tsantsan da shubuha khashyatal wuqu'i fil haram saboda tsoron fadawa haram wato shi musulunci ba fa wai ka san haram bace ka shiga ka ci kokonto kace kamar halal kamar haram aka ce ka kiyaye ta tace shubha abin yayi kama da halal yayi kama da haram musulunci cewa yayi ka kiyayi wannan abin ba abin da haram ne zalla karara ka ci ba mafhum wa min rahmatillahi ta'ala binnar yana daga tausayi da jin kai da rahamar da Allah ta'ala yayi wa mutane annahu yanda al'amarin yake lam yad'ahum ubangiji ta'ala bai bar mutane ba fi gummatin a cikin duhu min amril halal wal haram cikin al'amarin da ya shafi halal da haram duk abin da yake halal sai da Allah yayi wa al'umma bayani duk abin da yake haram sai da Allah yawa mutane bayani saboda rahama irin ta Allah da sai a ban mutane cikin duhu kai ta lalibe in Allah ya sa ka lalibi halal shi kenan ka tsira a wajen Allah in ku ka lalibi haram ku haɗu da Allah amma saboda jin kai da rahama da tausayi irin na Allah sai ya buɗe wuta aka haska aka ce haza halalun haza haramun saboda rahama irin ta Allah Allah mun gode bal bari wannan zance bayyanar halala ubangiji ta'ala sai da ya yi bayanin mecece halal a kowane babi wa fassalar haram ya kuma fayyace haram ya ce kaza haram kaza haram kaza haram kama ƙalallahu ta'ala kamar yadda ubangiji ta'ala ya ce wa ƙadi fassala lakum tabbas ubangiji ya fayyace muku ma harrama alaikum duk abin da ya haramta muku ya yi bayaninsa ya ce kar a yi suratul an'am aya ta 119 fa ammal halalul bayyin amma halal qarara fala haraja fi fi'li ba wani laifi wajen aikata ta domin kamar yadda hadisin yace innal halala bayyinun wa innal harama bayyin to ita halal karara a bayyane fala haraja fi fi'ili babu wani laifi wajen aikata halal wa ammal haram al bayyin amma haram karara fala rukhsata fi itiyani babu wani sassauci wajen aikata haram fi halil ikhtiyar in dai a halin zaɓin ka ne sai dai a halin abin da ya fi ƙarfin ka ne in dai a halin zaɓin ka ne ka san wannan haram ce to ba wani sassauci wajen ka ci wannan haram din sai dai a halin da ba ka da zaɓi mutuwa za ka yi da yunwa aka rasa abinci sai na haram sai ka ci nan ba ka da zaɓi kishirwa ce tana neman ta kashe mutum ko wani abu ya makare shi an rasa ruwan da zai sha sai aka kawo gulda ya kora ba shi da zaɓi ina fata an gane ba shi da zaɓi kamar yadda aka ce zai iya cin mushe inda larura an fahimta yawa ko kuma wani ya zo ya ce ko ka ci naman kare ne gashi nan an gasa shi ko ya ɗirka ma bullet kuma ka lura ba alamun imani zai aikata sai ka ce ya baka ina wukar take sai ka yanka ka ci bil haƙƙi wannan ba a halin zaɓinka ba ne na ba ta gane man kafara billahi illa man ukuriha wa kalbuhu mutma'innun bil iman ikra shi yasa rufi'a an ummatil khata'a wan nisyan wa mastukrihu alai an yi wa al'umman manzon Allah sauki akan abinda al'umma ta aikata bisa kuskure ko abinda suka aikata bisa mantuwa ko abinda aka tirsasa su aka ce su sun yi to duk abinda ya zama irin wannan to wannan ba shi ake magana a'a ba mantawa kai ba ba wai kuskure bane ba tursa ta ka aka yi ba haram ba za ka ci ba wannan shi ne ƙa'idar musulunci wa hunaka mantikatun a nan akwai wata mantika wato akwai wata area akwai wata gunduma shi ne mantika akwai wata gunduma akwai wani guri bainal halalil bayyin wal haramil bayyin akwai ainihin wato wata gunduma ita kuma tana nan tsakatsakiya tsakanin halal a bayyane da kuma haram karara akwai wata ita ba halal bace ba haram bace shine mantika ma'ana akwai wata gunduma idan ka baro halal kan ka je wajen haram to a tsakiya akwai wata gunduma ita ce ma yake so ya mana magana akan ta ita ake kira shubuha in ka kalle ta sanan sai ga tayi kama da halal in ka juyo ta tanan sai ga ta yi kama da haram ita ce man ɗiga ɗin to ya za ka yi wajen mu'amalantar abin da ƙarara bai bayyana halal ba ƙarara bai bayyana haram ba hiya man shubuhat ita ce gunduma ko area ta shubuhat shubuhohi mun babba da misalan shubuhohi a karatun nan karatunmu na ainihin wato ihya sunna da kuma shi kansa wannan littafin mun babba da misalan shubuha a can baya allati yaltabisu fiha amrul hill bil hurma ita wannan shubuhar ita ce wadda al'amarin halal yake rikirkicewa da al'amarin haram ala ba'adin nasi amma ga wasu mutane bari ba ku misali dan dai mu karatun bil misali yattadihul maqal yanzu a ka'idar musulunci ya halatta mutum yayi farauta kuma a farautan nan ka bawa kare training yanda zaka dinga zuwa farauta da shi ya halatta to sai misali ka fita da karanka wanda ka bashi horo ka bashi training kuka fita farauta da shi sai ka ga naman daji da kake so wannan karen ya kamo ma sai ka kira sunan karen ka yi bismillah ka ce kamo min shi sai karen ya bi wannan naman dajin suka rufa suna tum ya bi shi da gudu shi ma ya arci kai kuma ka bi su daga baya kana zuwa kwanan masallacin murtala misali sai kawai ka tarar da ga wannan naman dajin an kashe shi amma ga karnuka guda biyu da naka da wani kara kowanne yana ta haƙƙi a kan wannan dabbar wanne ne ya kashe ta na'am wani karen ne ya kashe yanzu in ka tabbatar karanka ne ya kashe in ka ci wannan naman dajin ka ci me in ka tabbatar wancan karen da ba ambaci sunan Allah ba shi ya kashe wannan dabbar in ka ci ka ci me to yanzu wani kare ne ya kashe to yanzu wannan naman dajin ya zama naman shubuha an gane ma'anar shubuha akwai misalai da yawa amma wannan dan a gane na bada wannan misalin to yanzu ya za ka yi kai a matsayinka na dan farauta ga naman daji kana kallo kila wuni kai baka kama koda an tsako ba sai kuma ga karanka ka aike shi kuma ga naman dajin an kama amma kuma shubuha ta shiga ciki ina fata an gane in malishti bahil adillati alai to anan ka'idar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya baka shine ka haƙura kenan ka janya karanka kawai shi kenan ka tafi amma baya nuna kai ne baka sani ba ka ja karanka za ka tafi ashe akwai wani mutum shi kuma a kusa da gonarsa aka yi ya ce malam wannan karen mai baki-baki fa shi ya kashe wannan dabbar fa sai da ya kashe ta shi kuma wannan ya zo da gudu sai ka duba haga naka ne bakin yanzu wannan shubu kai da ya rikice ma mai gonar da aka yi artabun kusa da shi shi ma abin ya rikice masa mai rikice masa ba shi yana gani ya sani to shi ne mai sa mana yake cewa allati yaltabisu fiha amrul hill bil hurmati ala ba'dhin nas ita shubuha ita ce wani abu da yake wato al'amarin halal yake rikirkicewa da al'amarin haram ga wasu mutane imma lishtibahil adillati alai ko dai saboda rikirkicewar hujja ko dalilin da za a kafa wajen halatta wannan abun ko haramta shi wa imma lishtibahi wa imma lilishtibahi fi tadbiqin nafsi ko kuma saboda rikirkicewa da rudani da aka samu wajen ɗabbaƙuwan nassin ala hadihil waƙi'a akan wannan abin da ya faru aw hadha shay'i bizzat ko kuma shi wannan abin a karan kansa kenan ana iya samun shubuha wajen dalili ka dogara da abu kaza a matsayin dalili ya zama ba dalili bane ina fata an gane dan haka kuna tattaunawa da wani ka kawo ka za a matsayin dalili shi kuma ya ce wannan ba dalili ba ne shubha ta shigo ciki ya yi kama da dalili sai ka kafa hujja da shi ashe ba dalili ba ne to da haka shubha tana shiga cikin al'adilla ɗin sannan tana shiga cikin ɗabbaƙuwan nassin wani ya ce eh a kan irin wannan matsalar aka ce a ɗabbaka wannan nassin wani ya ce a wa qad ja'ala al-islamu min al-wara haƙiƙa musulunci ya sanya cewa minal wara'i yana daga cikin tsantseni da taka tsantsan an ya tajannabal muslimu musulmi ya nisanci hadhihi shubuhati irin wannan shubuhohi yana cikin alwara'u tsantseni yana cikin taka tsantsan aka yi wani transaction kaga ka samu rikici a ciki al'amura sun faffaru a cikin transaction ɗin ya yi kama da halacci ya yi kama da haramci zai ka haƙura ta fatan gane to wannan shine abin da musulunci ainihin wato ya sanya wa musulmi su zaman to duk lokacin da al'amari ya rikirkice ya zama shubuha to musulmi yayi taka tsantsan wajen yin ta'ammuli da wannan shubuha din hatta la yajurruhu alwuqu'u fiha domin kada afkawa da fadawa cikin wannan shubuhar ya jashi ila muwaqa'atil harami sirf zuwa ga afkawa haram tsantsa na ba ta gane in kana taka tsantsan din da kaga abin kaga kawai sai ka janye hannunka shubuha kenan kana ganin abin akwai shubuha abinci ne aka kawo akwai kaga abin akwai shubuha sai ka janye hannunka ka hakura wannan shi yafi nesanta ka da fadawa haram domin rashin nisantar irin wannan shubuhar ka iya jan ka ka afka cikin haram tsundum ka ji ka dumu-dumu a cikin haram mafhum wa huwa nau'un dan haka kiyaye shubuha yana daga cikin nau'i min saddiz zara'i daga abinda malamai suke kira sadduz zari'a toshe kafar barna ko toshe kafar haram allazi tahaddathana anhu wanda mun tattauna akan wannan mas'alar ta sadduz zari'a thumma huwa kadhalika sannan bugu da ƙari launun wani nau'i ne mina tarbiya alba'idatun nazar wato wannan yana daga cikin wani nau'i na tarbiya ba'idatun nazar wanda take wato duk mutum mai hangen nesa za ka same shi da irin wannan tarbiya shi ne ba'idatun nazar mai hangen nesa nau'i ne na tarbiya amma alba'idatun nazar ga mai hangen nesa sai mutum ya zama yana da hangen nesa zai gano irin tarbiyyar da musulunci yake so wa ƴaƴansa abinda ma aka kasa gane halal ne ko haram an ce ka kiyaye shi ka guje shi ina ga kuma abin da ya zama haram zalla karara kuma alkhabiratu bi haqiqatil hayati wal insan alkhabira wanda wannan ita take nuna kwarewa bi haqiqatil haya da haƙiƙanin abin da ake nufi da rayuwa wal insan da haƙiƙanin sanin halayyar ɗan adam wa asulu hadal mabda asalin wannan ƙa'idar wace ƙa'ida ta can sama ittiqa'u shubuhat khashyatal wuqu'i fil haram to asalin wannan ƙa'idar wa asulu hadal mabda qaulur rasul sallallahu alaihi wasallam asalin wannan shine faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhalalu bayyinun wal haramu bayyinun halal a fili take haram a fili take wa baina zalika amma tsakanin halal da haram umurun mushtabihatun akwai wasu al'amura masu rikici la yadari kathirun minan nas da yawa daga cikin mutane ba su san irin wannan al'amarin masu rikici ba yin suka shiga ciki sai su rasa yadda za su yayi kama da halal yayi kama da haram to sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce sun kasa fahimtar aminal halal hiya aminal haram shin wannan abun yana cikin halal ko yana cikin haram faman tarakaha wanda ya bar irin waɗannan abubuwan masu kirkicewa na shubuha istibra'an lidini saboda ya kubuta da addininsa wa irdi saboda ya kubutar da mutuncinsa faqad salima wannan ya kubuta wa man waqa'a shay'an minha wanda kwa ya yi a rufta ya afka cikin wani abu na irin wannan shubuhohin yoshi ku an yi waƙi alharam ƙiris ya rage ya afka cikin haram kama anna man yar'a haulal hima kamar yadda ka san duk wanda al'adarsa da ɗabi'arsa shine ya zo ya saki dabbobinsa su dinga kiwo a gefen gonar mutane ko shingen mutane wa huwa makanun mahadud in baka san alhima ba sai ya ƙara fassara sai ce wa huwa makanun mahadud shine wani keɓantaccen guri ya hajizuhu sultan wanda sarki yake killace shi litar'afihi an'amuhu wahadaha domin dabbobin sarki su dinga kiwo a cikin wannan gurin kadai ma'ana gandun sarki wa ya hajizu ala gairiha ya kuma kare wasu dabbobin da ba na sarki ba su shigo cikin wannan shingen an tanala minhu shay'an su zo su ci wani abu daga cikin wannan shingen ma'ana duk wanda yake zuwa ya saki dabbobinsa a gefen gandun sarki to wata rana dabbobinsa za su fada gandun sarki kuma zai shiga hannun sarki mafo duk wanda yake rara gefe yana ciwo a gefen haram to zai fada cikin komar Allah zai fada haram kuma Allah zai kama shi ina fata an gane aushaka an yi waƙi'a ya ce ƙiris ya rage an yi waƙi'a hu ya afka cikin wannan gandun ala ku saurara wa inna li kulli malikin hima hakika kowane sarki ko mai mulki yana da shinge yana da gandu ala ku saurara wa inna himallah gandun Allah iyakar Allah shingen Allah maharimuhu shine wuraren da ya haramta karka shiga tilka hududullahi fala ta'taduha wannan hadisin muttafaqun alaihi imam al-bukhari ya rawaito cikin kitabul iman hadisi na 52 imam muslim a cikin al-musaqa hadisi na 1599 hadisi ne na nu'man bin bashir za mu tsaya nan insha Allah za mu tashi akan ka'ida ta goma abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi kotun tuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik